محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mara saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da sha shida ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da sha tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da yammaci na uku ga watan hudu kenan shekara ta dubu da ɗari tara da biyu ko biyu ga watan hudu shekara ta dubu da ɗari tara da kuma casa'in da tara wannan ta yi kusa da wani haka ta nan ya kamata a nesa ta ta can idan ba manta ba har yanzu muna cikin wannan littafi namu mai albarka bulugul maram min adillatul ahkam kuma kitabul janaiz wannan kuma shine darasi na 44 ko darasi na arba'in da hudu hadisin da muka tsaya a kan jiya yana bayanin cewa mamaci lokacin da za a shigar da shi cikin kamarinsa ana shigar da shi ne ta sashin kafafunsa a fara shigar da kafafunsa sannan a ciccifi sauran jikinsa wannan shi ne abin da muka tsaya a kan jiya yau za mu tashi kan hadisin abdullahi dan umar allah ya kare da a gare shi malam cewa an ibn umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وعله الدار القطني بالوقف an karɓa hadisi daga Abdullahi dan Umar Allah ya kare ta gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idza wada'tum mautakum fil qubur yayin da kuka zo shigar da mamatan ku cikin kaburbura faqulu to ku ce bismillah wa ala sunnati rasulillah wa ala millati rasulillah a wata riwaya wa ala sunnati rasulillah da riwayan sunnati rasulillah da riwayan millati rasulillah dukkan su riwayoyi ne tabbatattu da haka duk wanda ka faɗa yayi wanda zai faɗi wannan shi ne mutumin da ya fi ciko wani cikin zai sa cikin kabari an riga an kammala gini kawai ɗaukar za a sa lokacin da mutum ya ɗauko shi in kana cikin wanda suka ɗauko shi to shi ne za ka karanta wannan bismillahi wa ala sunnati rasulillahi ko bismillahi wa ala millati rasulillahi ina fata an fahimta wannan yana daga cikin ladabin da shari'a ta koya mana mu faɗa wannan hadisi yace imam ahmad ya rawaito da abu dawud da imam nasa'i ibn hibban ya inganta shi amma wa allahu ad-darqutni bil waqti imam ad-darqutni yace hadisi ne mawqufi ma'ana ba annabi ne ya faɗa ba da haka ya nuna kamar akwai illa ta tare da hadisin kasance yasa ba annabi ya faɗa ba amma bincike ya nuna hadisi ne wanda yake sahihi daga annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko da aka kuma sai ce wa ala millati rasulullah ko wa ala sunnati rasulullah duk wanda mutum ya faɗa yayi wa ana aisha ta anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qal kasru azmi al-mayyit ka kasrihi hayyan rawahu abu daud bi isnad ala shart muslim wa zada ibn majah min hadith ummi salama radiyallahu anha fil ismi an karbo hadisi daga aisha Allah ta kare da a gare ta yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce kasru azmin mayyit karya kashi na mamaci ka kasrihi hayyan kamar karya shi ne lokacin da mutum ke cikin halin rayuwarsa to wannan menene kamanceceniya da ke tsakanin karya kashin mamaci daidai da karya kashin mai rai shine malamai suka ce ta fuskar zunubi dan arwayar gaba arwayar ibnu majah daga ummu salama ta ce fil ismi wato ta fuskar zunubi yadda ka san idan mutum ya karya kashin mamaci a idan ya karya kashin mai rai yana da zunubi to haka idan ya karya kashin mamaci ma yana da zunubi ina fata an fahimta to wannan shine hadisin da malamai ke kafa hujja da shi bisa ga cewa ita gawa ta musulmi ba a yi mata ta'addanci baya halatta karya kashinsa ko farka jikinsa sai fa in domin wani dalili na shari'a kamar da muka gabatar tun jiya ana musu kan wani sababi ya kashe shi ta yadda ba za a iya gane haka ba har sai an gudanar da fiɗa tattare da shi don a gano cewa da dalilin da yasa ya mutu dan a tsayar da haddi ga wanda ya kashe shi to shine za a yi abin nan da sauran an fahimta ko sannan kuma kamar idan mace jariri ya mu- ta zo haihuwa ta mutu jaririn da ke cikinta kuma yana da rai an fahimta ko likitoci sun bincika lallai yana da rai kuma a iya yi mata fiɗa a fito da shi da sa ran ya samu rayuwa to nan gurin ma ya zama tilas a fete ta dan a fito da shi a irin lokacin nan ba a yi zunubi ba wajen fito da wannan jariri a cikin ta amma idan ita ta mutu jaririn ya mutu shi kenan sai abin nan su tare babu wani abu yana cikin ta ba wai sai an fito da shi ba an fahimta ko ma'ana da duk shari'a idan ta bayar da hukunci to wannan hukuncin tafsir wato ke bantattun hukunce hukunce na iya shiga karkashin sa saboda samuwar wata larura ko waɗansu dalilan daban wa alaikum salam wani lokaci a wajen binciken ana iya cire wani abu a cikin mamakin a kai wani kasa a ce wai an je
bai halatta ba bai halatta ba a cire wani sashi na jikin mamaci a tafi da shi wani bincike na daban wannan bai halatta ba to kamar an cire din ya za a iya za a iya binne a to ya za a yi da shi in ba abin ne ba to sauran abin da suka cire ba to ka yi yaya da shi baya hannunka yanzu a iya yin haɗari misali mutum an cire masa kai an nemi kan an rasa sai a ce ba za a binne shi ba sai an nemo kan zai yi to ka zo ba zai yi ba dole za ka binne shi a haka matukar ka samu sashin jikinsa wani bangare ne ba a samu ba ba ka cewa kar abin da shi sai an je an kawo wancan ka fahimta da kyau ku yi hakuri ku yi hakuri yau a gurguje za mu tafi wannan dai hadisi na nuna mana a yana daga cikin ladabi da musulunci ya tanada game da gawawwaki kar a yi wa gawa ta addanci an fahimta ko don haka aka ce ba a yadda ba a kare kashinta wa an sa'ad ibn abi waqqas qal ilhadu li lahdan wansudu alayya libana alladina nasban kama suni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi daga sa'ad bin abi waqqas Allah ya kare da a gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ilhaduli lahdan wato id'a id'a shi abun nan kai sa'ad bin abi waqqas ya ce lokacin da yake da rai yake cikin cutar ajali yake faɗa wa iyalin gidansa ilhaduli lahdan in kun tashi gida mun kabari bayan mutuwa ta ku yi min kabarin da ake kira lahdu wanda bayanin sa ya gabata sun shekaran jiya ko wansubu alayya labina kuma ku sami marmaro ko dutse ku sa a daidai wajen kaina shine annasabu din ku sanya dutse daidai wajen kaina kama sumi a bi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda aka yi ga manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata da ni wato kenan yana da kyau tun lokacin da kake da rai ka yi wasiki ga iyalin gidanka kan dukkan wani abu da ka san sunnar annabi ta tana da na hukunce hukuncin jana'iza cewa bayan ka mutu ai maka ga sa'ad ibn abi waqqas bai riga ya kai ga mutuwa ba amma ke fada iyalin gidansa ko da bayan na mutu to a gina min lahadu kar a gina min shakku ko da bayan na mutu idan an binne ni a samu dutse ya zo a sa daidai wajen kaina irin yadda aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Usman ibn Mas'ud ko dai wani cikin sahabbai ya tuka kuma yana dangantaka da harin bai sai manzon Allah da aka zo aka binne shi sai manzon Allah ya ce wa wani sahabi ga wani babban dutse can je ka dauko mu sai ka ka dauko dutsen yana dan girma ya ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haka ya tattare hannayen rigarsa ko tufafinsa har sai da hadadin zura'insa ya cicciko wannan dutsen ya kawo shi zo sa kusa da kan gawa ko ya tsora daidai inda kan gawar yake bayan an riga an gama kabari an gama rikuwa ya komai ya tsora daidai kansa ya ce dan in gane kabarin dan uwana da shi kuma duk wanda ya mutu cikin dangi mu kawo shi kusa da shi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sanya wannan kabarin shine sunna da zaran an zo an gina kabari an riga an rufe a sun wannan dutsen kan kabari shine sunna da zaran an gina kabari an mayar da kasa an rufe mun ce tudun kasar ba a sanya yawa kar ya fi tsani daya babu abin da za a kara akan wannan sai wannan dutse da za a sa wajen kansa dan ya zanto alama wannan sunna ce amma gini ba shi halatta kowane irin gini ne sawan da suminti aka yi da kasa aka yi da meye aka yi a yi gini na tubala har a yi bunnan a sa suminti ko a rubuta suna akan kabari wane wane alhaji wane ya mutu rana kaza da watan kaza hajiya wanta mai kaza ta mutu rana kaza da watan kaza duk wannan ba shi ne abin nema ba ku yi masa addu'a ya fito wannan rubuce rubuce wani kananan dutse kamar yaya Hmm? ai wannan tun da yi wannan maganar to wanne eh abin da ake so ka sa dukkan dutsen da za ka iya gane kabarin dan uwanka ne an ka sa ka ji kowane dutse da za ka gane kabarin dan uwanka da shi karka sai dole sai ya kai daidai da girman na manzon Allah dan ne za ka auna yanzu ba ka taba ganin sa ba ta za ka auna ka ce to wannan yayi daidai da shi zai iya yiwa to ba zai iya yiwa an fahimta da kyau وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه وزاد ورفع قبره عن الارض قدر كبر امام البيهقي يا رواه حديث daga Jabir dan Abdullah kwatan kwatan wannan sai dai shi ya ƙara kalmar wa rufi'a qabruhu an al-ard qadra kibrin an gir an daga kabarin annabi ta yadda an raba shi da zire da da sauran kasa qadra kibrin gwargwadon wato tsawon zira tsawon abin nan tsani daya wato shi kabari kan ba za a ce kawai a mayar da kasar a rufe kawai ya tudu ba an gane ko kuma idan aka zo tudun abin nan din ba za a ce a daidaita ta ba kamar a yi ta haka a daidaita da juna za a dan daga shi a yi masa daro ya zanto musamman a tasmin kuma shine sanya abu kamar da zanto mai dan tozo haka kenan an fahimta ko ba wai da a daidaita kasar bane ba haka a za a dan sa ta da dan tudun da haka ta ya zanto musamman wannan shine kabari na sunna yadda sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tana da kenan kuma kar ku manta wajen rufewa kar a ce wai daga kasar yamma za a fara turowa ko sai ta gabas ko sai ta ina ta duk inda aka fara turowa ta halatta kuma ba sharadi bane mayar da dukkan kasar da aka tulo dan duk dai kasar da aka tara ta kai dani sai bukata ta riga ta tsaya sauran kuma shi kenan sai kyale ta haka ba lalle bane sai mayar da ita ina fata an fahimta saboda za ka cewa ce a ta yamma za a fara turowa a ta gabas za a fara turowa wadansu ma turowar har adadi ake bayarwa so uku turowa ta farko za ka ce min haka laka naku turowa ta biyu wa min hannu idukum turowa ta uku wa min hannu kurjukum tarikan ukura zan duk bida wata da asali da shari'a wa alaikum salam a wannan kuma yanzu za ka sake a nan gudun ya za ka sa ta bangaren ke sai a nan gurin ai kuma ka san ba zai shiga ba ba za a yi masa kitasi ba sai da alkali da rautar da shi alkali zai rautar da shi ai shi yasa aka kawo mai amfani riwayan ummu salma fil ismi ba shi ne wajen tasbih din ba to shi kenan da ya yi tiro wajen tasbihi din sai ya zanto ai wajen tasbihi din yanzu da aka ce karya kashin mamaci kamar karya kashin mai rai dai fuskar kamar cikin mai tana da yawa wanda duk larabci na iya daukanta kamar karya kashin mai rai ne ma'ana yadda mai rai ke jin zafi mamaci na jin zafi kamar karya kashin mai rai ne ma'ana yadda in ka karya kashin mai rai za a maka ki zafi haka in ka karya na mamaci ma za a maka ki zafi kamar karya kashin mai rai ne ma'ana ta fuskar zunubi ta yadda idan ka karya kashin mai rai za ka samu zunubi in ka karya kashin wanda yake mara rai ma za ka samu zunubi wannan fuskar kamance ne guda uku wacce ce kuke tsammanin saboda ita aka faɗa ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ta ƙarshe saboda mai garuwa ya ta taimaka masa shi ne ne kuma nake baka ansa don ya ƙara zama wayewar kai saboda wata rana an ma ba wai karka ɗauka faɗa muke ko jayayya yawwa yawwa wato ina ƙara baka abin da faɗi saboda wata rana وعن عامر بن ربيع ولمسلم عنه هذا نيكو وانت حديث ابن البيهقي اتي وصحاه ابن حبان ابن حبان هذا حديث ليس صحيح idan ka bincika bincike ya nuna hadisi ne hasan wa li muslimin anhu radiyallahu anhu imam muslim ya rawaito wani hadisi daga jabir dan abdullah jabir yace na ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallama an yujassasa al-qabr wa an yuqada alaihi wa an yubna alaihi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi hani an yujassasa al-qabr a ce za a sanya wa kabari al-jis al-jissu jimin da wani nau'i ne na abin da ake kawata gini da shi kamar farar kasa yake amma shi ba farar kasa bane idan an shafa shi jikin gini na sa gini ya rinka kyalli to annabi ya hana a sanya wa kabari wato ko a yi masa tanti ko dukkan wani sinadari da zai zanto kawatawa kaga kenan sanya masa suminti a shafe shi da suminti yana ciki sanya masa farar kasa a yi masa fenti yana ciki sanya masa kowane irin nau'in fati yana ciki eh, fenti yana ciki duk zai dauki ma'anar mai aljis domin aljis wani abin da suke cewa maddatun tushbihun nauraka annauraka kuma ita ce farar kasa wato kenan wata madda ce ko sinadarin da yayi kama da farar kasa to da shi da dukkan abin da zai shiga cikin ma'anar su shari'a ta hana a sanya mu kabari kun gane ko shine ma'ana naha an yujassasa al-qabr annabi ya hana aiwa kabari fenti wa an yi kwada alaihi haka annabi ya yi hani akan a zauna akan kabari wa an yi guna alaihi haka annabi ya yi hani akan a yi gini kan kabari dukkan waɗannan al'amura shari'ar musulunci ta riga ta hana shine malam ya sa lamba daga kasa ko yace annahyu lit-tahrimi hanin nan da aka ce an yi hani ne na haramci ba wai kar hanci ake nufi ba kar ka dauka yin ɗaya daga cikin wancan makaruhi ne a ya wuce ne ya kai matsayi na haramu wa min baji aula tahrimu an tuj'ala alaihi al-kibar yace tunda an ce gini ma an hana shafa tanti ma an hana to kenan min babu aula zai fi zama ma mafi cancanta ta harimu an tuja ala alal kibab a gina kubba akan kabari kubba ita ce idan an gina masallaci ba kuna ganin kwarmin nan da ke sama ba malala ba kubba kenan ka san yan bid'a suna wa kabarin waliyan su haka ba haka bane ba to wannan bid'a ce gini akan kabari kowane iri ne haramun ne ko da dai block ɗaya kasa to balantana ka sanya kabarin ya zanto cikin ɗaki ka gina shi ka kawata ɗakin ana zuwa ziyara domin wannan yana bude kofofi na shirka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna yin waɗannan al'ada ce ta Yahudu na Sara an gane ko gini ko na masallaci ne baka yin shi akan makabarta ko ginin masallaci ne wa alaikum salam ban ji ba yanzu kai ka ce makabarta kuma ka ce ta tsufa a ce har yanzu ana iya gane makabarta ce ko to bai halatta a yi gini cikin ta ba baya halatta a yi gini a makabarta sai bayan an daina kiranta da suna makabarta ta yadda saboda shuɗewar shekaru har ma mutane sun manta an taɓa binne ɗan adam a nan amma matukar za ka ce mata tsohuwar makabarta ba ta da bambanci da sabuwar makabarta wajen hukunci gini cikin ta haramun ne an gane ku wa alaikum salam malam kan maganar garawar da ka bada da magana halatta su ma na kuma nan ƙara fito da malam garawar da san ne garawar garawar malam wani abin da ake yi akan hanya wani zai zai kafuwa ne mai tsada wannan misali ba ake tafi makabartun za a gani sai ɗaya kun kabari na wasu wani masu ɗan hali suna da tafiya da wannan abun bayan an sa kabari ta tafiya kabar a wannan bai halatta ba wannan malam shi ne maganar garawar da a to wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba don wannan kaga ko wani nau'i na alfahari ke innama al'amalu bin niyyat wa innama li kulli imrin duk irin kabarin da aka samo wannan tsakowar mai tsada ko duwatsu masu tsada kanana irin masu kyalli da garza da suna kyalli ko to baya halatta ta cikin kabari ya zama ado kenan abinda ba ake so kasar da kake wurin kawai za a biyar ita kanta ba duka ba illa iyaka wata kasar za ka samu cewa sahara ce da aka ɗago wata kasa mai ɗan tauri wadda ko da ruwa ya zo ba zai saurin baje ta ba aka sa ta a madadin waccan dan saboda idan aka bari sahara ce iska ma na iya kwace ta gaba daya ya zanto tudun da ake bukata gurgudan tsani dai bai samu ba to kaga wannan an rasa wata manufa cikin manufofin shari'a shine samar da wannan tudun idan ya ne kila ba zai yi ba amma kasa mai tauri ko mai danko za ta yi to amma a nemo wannan dutse mai tsada mai kyalli a sa to wannan ya fita daga cikin wancan manufa ya zama alfahari kenan dan ba kabarin kowa ake sa ba sai na wani da wani to bayan mutum ya riga mutum menene na alfahari wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr amma gana alfahari ta riga ta kare yanzu abin da ake bukata wurin kowa imani da aiki na gari in ya je da shi ya tsira bai je da shi ba a yi duk abin da za a kawata kamar shi da shi ya zama shirme kenan wa alaikum assalam kan zuwa kabarin nan mu a nan muka an an tona kabari akan sa muna da wadatar da kake akan sa yi kuma a kawo tantan da kuma a sa a kawo wani ganye da zuwa idan kan kasan nan kawai an kwaba an maya ne da har ya wuce wani da daɗi a kuma a kawo da kasa to su san wani abubuwan da ya
sun san waɗannan ababen da wani a ce ta ce dole idan kun zo ginin kabari idan an zo rufe kabari sai an sanya itace an sanya tankan dabino an sanya ganye ko kasko na tukunya da sauransu amma ana yi ne don saboda kar kasa ta lumta da mai kabarin wannan kaga shari'a ba ta hana ba dan an yi wajen mayar da kasa to kar yadda za a yi duk irin yadda aka sa wani abu a ciki kar da a yi tudun da ya wuce ni daya idan an san wai cewa idan an sa kasa ko yaya tun da wadanta ababen sun yawa to a rage yawan su mana
haka yi kuma kan yaro kwa malam bare shi da masa Yau.
yau ko da shi yaro ko bane yin kawai fa kan fatan ko sai sai ya tudu zan zai ya da uwa wasu amma suka yaro kwa ta kwa ina su ci wannan tatton gaba daya saboda fadin ta saboda fatan ka ko idan ma suka yi lahadi kuma sun huta sun dace da sunna ko sun huta kaga shakku wajen wake wannan an fahimci wannan da ke ko yace dan haka kenan yana daga cikin min baza wala an tuja ala alaihi alqibab ginin qibab jam'i na qubba wal makasir was sutur al makasir wato shi ma gini ne da ake mai girma was sutur kuma a zo a sanya lab- labule haka yan bid'a suke a wadansu garurukan fa shi wanda yake wani talikin hamid al-fiqi ne a egypt yake ya san duk ana gina kaburbura da irin wannan sifa wato na dikin nuzur kuma duk yana daga cikin bid'a zuwa ajiye wato wadansu akwatuna na kai sadaka makabarta a waɗansu dalilikan da ana wannan mun zai da ana wannan sai barka mamaki dama ita bid'a yadda matsalar ta take kenan kowane dalili irin ta shi yasa idan abu shari'a ta sanada baya sha bamban nan gari ya sha bamban amma bid'a ko kowane gari da irin nasu a ƙasa ɗaya ma sai ka samu ta sha bamban dan ita sunanta bid'a na gani ina so ne kawai ba shari'a ce ta sanada ba wato kada inda husumuwa kuma a zo ana kunna kendir a makabarta din ko a cikin wannan gine-ginen duk wannan yana cikin bidiyoyi fa inna hadha min a'zami af'al al-yahudi wan nasara wannan yana cikin manyan manyan ayyuka da yahudawa da nasara suke yi allazina la'anahum rasulullah sallallahu alaihi wa sallam li hadha al-fi'l shani' wanda annabi ya la'ance su saboda wannan aiki mummuna wala farka fi zalika baina qubur salihin wa ghayrihim ta fuskar wannan haramci ba bambanci tsakanin kabarbaran salihan bayi da na wanda ba salihan bayi ba kowanne an haramta yin gini akai bal al hurmatu fi qubur salihin ashaddu ai haramcin yin haka a makabar a kabarbari na salihan bayi ma shi yafi tsananin haramtuwa li'anna al fitnata bihim wal wal bab ila shirki minha awsa domin yadda ake fitunantuwa da su jama'a suna fitinawa da an cewa na salihin bawa ta mai da kabarin shi kamar ya sha bamban da na sauran amma yadda wurin kamar akwai wata kadasa tsarki a wajen wanda ba a samu a dan sauran wurare to sai ga an mai da wurin wurin addu'a da sauransu kamar da ake a kabarin wajen sassa da an bayi idan mutum ya je sokoto ga yadda yadda ake a kabarin shehu usman dan saudiya sai ya mamaki kwarai da gaske Allah shi kiyaye mu to mu koma zuwa ga asalin littafi wa na amir bin rabi'a radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على عثمان بن مظعون وأتى القبر فهفى عليه ثلاث هفوات وهو قائم حديث لجعان ابن ربيع الله تكار الدابري يتي للي من الله صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مظعون يا صلى كصحاب دا كرا عثمان بن مظعون yana cikin musulmai na farko farko yana cikin jerin mutum ashirin na farkon musulunci annabi ya yi masa sallah wa atal kabara ya je kabarin da za a binne shi da shi fa hafa alaihi salata hasayatin shi da kansa ya turo kasa har sau uku wajen binne shi wa huwa qa'imun yana tsaye sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi imam ad-darqutni ya rawaito shi abinda wannan ke nuna kenan ana tura kasar kuma wajen tura kasar ba lalle ne a ce sai ta dama ko ta hagu ko ta gabas ko ta yamma ba daga duk inda aka fara kai a wani hadisin daban na Abu Huraira yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah ga wata jana'iza sannan ya je wa mamacin lokacin da aka je binne shi fa ata alaihi min qibali ra'sihi salatan sai ya tura kasa ta daidai inda kan mamacin yake har sau uku yana turawa sannan ya bari sauran sahabbai suka ci gaba da sauran to wannan shi kuma ba nuna cewa dole daga kan za a fara ba amma in aka yi dalilin annabi ya fara daga can ta fuskar wajen kai to ya zama koyi da shi kenan amma ba shari'a ce ta wajabta ba tunda ana daukan wajabci ko mustahabbanci karkashin umarnin annabi ba karkashin aikinsa ba an mai da inda ya yi umarni to dole kuwa a umarni nan kuwa zama wajibi ko ya zama mustahabi to amma aiwatarwa yayi karkashin aiwatarwa abinda annabi bai dawwama a kai a koyaushe ba ba a daukan wajibi kai ko da mustahabbanci matuƙa dai halatti wala Allah idan ta karrara ya kasance mustahabbanci وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الميت Usman dan Affan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya kammala binne mamaci wa qafa alaihi sai ya tsaya akan kabarinsa wa qala yace da mutane istaghfiru li akikum ku roka wa dan uwanku gafara was'alu lahu tathbit ku roka masa Allah ya tabbatar da harshen sa wajen ansa tambayoyi fa innahu al'ana yus'al domin shi yanzu din haka ana tambayar sa rawahu abu daud imam abu daud ne wato ya ruwaito shi wa sahahahu al-hakim imam al-hakim an-nisaburi yace hadisi ne sahihi baya da haka bai kima ya ruwaito haka abdullahi ibn imam ibn ibn ahmad bin hanbal kima ya ruwaito shi hadisi ne dai sahihi wato kenan wannan ya nuna ana roƙa mutum gafara tun a wajen ba sai an je ko ina ba kuma kamar yadda muka faɗa muka maimaita wajen roƙa masa gafara nan kowa zai yi ne da kansa ba wai cewa aka yi wani ya rinka yin addu'a cikin jam'i ba amma ana bukatan a yi masa addu'a ba a tanadan ma wata tsayawa da za ka yi ba gwargwadon yadda ka samu dama ka tsaya minti goma minti ashirin talatin in ma za ka iya yin awa ɗaya duk kofa a buɗe take duk wanda ya gama kuma ya yi tafiyarsa dan a daidai lokacin da aka binne shi annabi sai lokacin malaku sun fara masa tambaya suke ta roƙa masa Allah kila ya dace da an shi tambayar addu'ar da zaka yi masa a lokacin nan ya zanto cewa ya dace da daidai kaga a lokacin abin da yake so a karanta masa a roƙa masa gafara annabi sai istaghfiru li akhikum wajen an wannan umarni sai ka ce Allahumma ghfir Allahumma ghfirhu Allahumma ghfirhu ko Allahumma ghfir lahu Allahumma ghfir lahu ya Allah kai masa gafara ya Allah kai masa gafara to annabi ya ce ka ce wannan kai kuma sai ka ce a karanta idza jaa da duk cikin idza jaa kuma da me gani da wanda ya nemi abu a karanta lakar jaa kuma a cikin lakar jaa kuma me kai wanda ya kunci yawa wanda mamaci neman gafara a karanta da huwa Allahu uku ko ba shi ba ga walidan mu wanda ake wa addu'a yanzu ba shi ba kenan inda bid'a take kenan ba ma'ana annabi ko cewa was'alu lahu at-tasbih yastaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih ku roƙa masa Allah ya tabbatar da harshen sa ko da Hausa ya Allah tabbatar da harshen sa ya Allah ba su ikon an tambaya ya Allah tabbatar da harshen sa da larabci Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqahu Allahumma thabbit inda al-mas'alati mantiqahu Allahumma thabbithu bil qawli thabiti fi hayati dunya wa fil akhirah wala wa makamancin haka kafa da yayi ka bi abinda annabi yake kenan amma ko qur'ani ka sauke a wurin ai baka roƙa masa gafara ba aiki ne kai na lada in kai da niyya ta dare Allah ya baka lada in baka yi duniya ta garba kai kanka baka da ladan ballanta na ji ya kai kira sanya gawa cikin kabari dangin sa ne suka fi cancanta su sashi da wanka da sanya gawa cikin kabari dangi suka fi cancanta sai in ba su kasancewar mutum garin da yake bako ne ko suna nan amma wani uzuri ya hana to shi ne sai wani daban ke jibinci nauyi da lokacin da aka zara sun yi annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke ayyar bai su ne suka sai an gane ko wajen wanka ma kuma haka su ne suka yi masa wanka wa alaikum salam maganar cewa me ya matsayin a sanya tankar da dino wajen binne mutum cikin makabarta don wadansu suna ganin ya rage mutum a gaban kabari wannan sun fahimci ba daidai ba abin da kila suke hujja da shi hadisin bukhari annabi ya wuce waɗansu tawargawa guda biyu sai ke cewa waɗannan mutanen yanzu haka ana yi musu azaba ba dan wani babban abu ba ma'ana yana nufin su a ganin su ba sa ganin babban abu ne a'a laifin da yasa ake musu wannan azaba cikin kabari ɗaya daga cikin su idan ya zo fitsari baya gama baya tsayawa fitsarin ya dage gaba daya la yastabiru min baya tsarki daga fitsarin sa to ma'anan baya tsarki ko ya zanto baya bari fitsarin ya gama dagewa sannan ya tashi ko ya zanto a haka zai je fitsari baya neman ruwa ya wanke baya neman dutse ya kankare kawai da ya fitsari ya tafi to wannan zai jawo a masa azaban kabari gobe kiyama ɗaya daga cikin su kuma yana yawo tsakanin mutane da annamimanci annamimanci kuma shine gulma ya dauki zancen wannan ya kawo wannan ya dauko na wancan ya kawo wannan da nufin ya haifar da farna tsakanin mutane to wannan suna jawo azaban kabari sai annabi sallallahu alaihi da zai wuce sai dauko tankar gabi ne sai tsora akan kabarin su yace za a iya musu gafara matukar wannan bai bushe ba me kenan ya nuna za a sauka musu azaba matukar bai bushe ba me kenan wannan yake nunawa in ya bushe shi kenan to ka zo ginin kabari dama ka samu busasshe kasa kaddara danye ne ka kawo kai shi annabi ya samu tabbacin ana masa azaba kai kuma ya faɗa maka kaga ta fuskar wahayi ya sani kuma sannan banda waɗannan mutanen guda biyu su wane ne ya so nawa annabi je makabarta aka binne da shi dan bai nemi tankan dabino ba ina fata an fahimta kaga wannan daban annabi sallallahu alaihi abinda zamu fahimta da cikin wancan ba yana ba mu shar'antuwar duk inda muka wuce muka samu kabari mu sa tankan dabino ba haka yake nufi ba abin da yake nufi lallai idan mun yi bawali mu rinka mai tsarki kuma lallai mu daina gulma dan rashin yin tsarki da an yi bawali da gulma ga abin da yake jawowa shine azaban kabari amma ba wai na ba mu sako na mu ne mutum kan ba haka ba daga wancan zuwa yi nawa ake mutuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nawa ya je makabarta wa ya taba ganin kuma ya dauki tankan dabino ya ce a sa cikin kabari ya binne mutum da shi ga wannan idan ma mutum ya ce shi ya yi istinbatin wannan mutum ya ce istinbatuka khati'un abin da kawai istinbati karkashin wancan hadisi kuskure ne لأنه لم يتكرر فعله من النبي صلى الله عليه وسلم أي كلي النبي بيكون ما يتبع كيف أنت ذيك وعن ضالة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على البيت قبره وانصرف الناس وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ورواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نهوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا ما ليت أنكر حديثي لك ضمرة ابن حبيب الله ذكر الدابريتي وضمرة ابن حبيب أحد التابعين بين لك تابعي قال يتي كانوا يستحبون ما لم يكن كسنتي suna ganin mustahabbanci idza tuwiya alal mayyit qabruhu idan an daidaita wa mutum kabarinsa ma'ana an sa shi cikin an riga an rufe wan sarafa nasu anhu mutane sun juya sun tafi an yi kala inda kabarihi a samu wani mutum da ya tsaya wurin kabarinsa ya ce da shi ya fulan ya ce ya wane alhaji wane qul la ilaha illallah sai la ilaha illallah salasa marrat sai faɗa haka har uku ya fulan ya wane qul rabbi allah sai Allah shine ubangiji na wa dinil islam musulunci shine addini na wa nabiyyi muhammad annabi na shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wai wannan musabi ne a ce haka malai ce rawu sayyid ibn mansur mawqufan sayyid ibn mansur ne ruwaito shi hadisi ne mawqufi kace shi da wannan da'ifi ne imam an-nawawi ya da'ifantar da shi haka ibn al-qayyim haka al-imam al-iraqi zainuddin al-iraqi وللطبراني نهوه من حديث ابي امامه مرفوعا مطولا haka imam tabarani ya ruwaito kwatan kwatan sa amma shi ya ce annabi ne ma ya ce a ce haka cewa in an binne mutum a zo dai kabarin sa a ce qul la ilaha illallah har ko uku ana faɗa masa haka sannan qul rabbi allah dinul islam wa nabi zuwa dai wani abu makamancin wannan imam tabarani ya ruwaito kwatan kwatan sa daga abu umama marfu'an hadisi marfu'i zuwa ga annabi mutawwalan ko mai tsawo amma dukkanin su hadisai ne waɗanda suke marasa asali abinda kawai ya tabbata bayan an binne mutum استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل amma maganin a ce da shi ya abdullahi idan malaku bulaku guda biyu sun zo maka sai ka ce rabbi allah umar rabbuka ka ce rabbi allah sun ce kaza ka ce kaza sun ce kaza ka ce kaza wannan yana da zai ka faɗa masa wannan yayi aiki da shi amma da gano yanzu fa innaka la tusul mota wa la tusul summa du'a idza wallahu mudbiri ina zuwa qala al-ani ku duba lamba ta kasa ga imamu sana'ani ya faɗa cikin subulus salam qala fil manar yace malam ya faɗa cikin littafin manar wa yake nufi yana nufin ibn al-qayyim yana da littafi mai suna al-manar al-munif an gane ko al-manar al-munif littafi ne karami wanda yake magana kan hadisai mawdu'ai ibn al-qayyim ya faɗa cikin littafin manar hadha hadithun la yusukku ahadul ma'rifati bil hadith fi wada'i yace wannan hadisi da aka ce daga rani ya rawaito annabi ya ce idan an binne mamaci a ce da shi sai la ilaha illallah da sauran maganganun da aka faɗa yace wannan hadisin dukkan ma'abuta sani game da hadisi ba sa shakkar kasancewar sa hadisi mawdu'i na ƙarya قال ابن القيم ابن القيم يتي ولم يكن يجلس عند القبر ويقرأ التلقين annabi bai kasance yana zama a wurin kabari ba ya karanta wannan talqini cewa mamaci yace la ilaha illallah kama ya fa'aluhu an-nas al-yawm kama yadda mutane ke yi a yau واما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث ابي امامه اما حديث الامام الطبراني يروي daga ابو امامه وساقه ابن القيم يكاو حديث gaba daya yace fa hadha hadith la yasihu rafuhu wannan hadisin baya inganta ka jingina mu annabi ci qala sanani imam sanani yace ويتحصل من كلام الأئمة أن التحقيق أنه ضعيف yace idan ka tattara maganganun malamai sakamakon da za ka samu tabbatacciyar magana wannan hadisi fa da'ifi ne bai da asali wal amalu bihi bid'atun yin aiki da wannan hadisi bid'a ne wala ya gatarra bi kasrati man yaf'aluhu kar mutum ya rudu da mafi yawan masu aiki da shi yana nufin sun jahilci hadisin shi sa suke aiki da shi da haka ne tabbataccen batu istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tasbih fa innahu al-ana yus'al amma za ga malam bid'a wani ma sai ya cikin kabari ya abdullahi idza ja'aka al-malakani munkarun wa nakirun wa ta'ala kamar rabbuka fa qul rabbi allah ومن نبيك فقل نبي محمد اذا ما يا امه الله اذا جاءك الملكان ko da yake wani malami ma baya larabcin sosai da matan da namijin idza ja'aka ne ke a wurin sa baya bambance zamiru lin nisa dhukur wal inas ala kulli hal dai kawai a tafi haka to wadannan ababai ne duk marasa asali وعن بريدة بن الحسين الأسلمي رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال أنكر أودك بريدة ابن الحسين الأسلمي قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ماذا الله قال هذا مسلم الله ثبت قريش ياتي كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها يتي دا نهنا كو زيارة القبري أما يمضي كتير كو زيارة القبري رواه مسلم إمام مسلم يروتون حديثي زاد الترمذي إمام الترمذي يقال بسوى فإنها تذكر الآخرة فإنها تو قبر بلا تذكر الآخرة سنة سنة تدمت اللاهرة ko kuma ka ce fa innaha lalle ita ziyartar kaburbura din nan to zakirul akhirah tana tunatar da mutum lahira a wata riwayan daban yace fa innaha tuzakkirukumul akhirah sai kuma ya kara cewa fa man arada an yazura duk yanzu wanda ya so ya ziyarci kaburbura fal yazur to yana da dama ziyarci kaburbura din nan sai ce wala taqulu hujra amma kar ku faɗi magana ta barna idan kun je makabarta wannan hadisi abin da yake nuna wa halaccin ziyartar makabarta ma'ana kada ka ɗauka cewa abin da ke sa a je makabarta kawai shi ne binnewa daga ranar da aka binne ba za a sake komawa ba sai kuma in an sake samun wani ya mutu sai a je a kai a'a yana daga cikin shiryarwa ta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana daga cikin sunnoninsa ziyartar makabarta kuma wannan makabarta kowace iri ce ko da makabarta ce wata ba ta musulmi ba shari'a ne ka ziyarce ta sai dai bambanci tsakanin zartan kaburbura na musulmai da wanda ba na waɗanda ba musulmai ba bambancin da ke ciki shine wajen manufar ziyara manufa ɗaya ta tara su tuna lahira yadda in ka kabarin mummuni za ka tuna lahira haka in ka kabarin wanda yake ma kafiri shi ma za ka tuna ne lahira karshe dai kowanne abin da ake so ya tuna maka cewa a ce ba da goma ka zo ba ka zo duniya ne zuwa ga wani lokaci sananne da zai kare a je a sa ka cikin kasa a binne ka yadda aka binne duk wanda kaga an binne shi sawa'un musulmi ne shi ko ba musulmi bane ba to inda ake samun bambanci makabarta ta musulmai idan ka je kaga bayan ziyara da kai dan ka tuna lahira na biyu kuma wato ka raya sunnar annabi kana da lada na uku waɗanda ke wurin gaba ɗaya za ka yi musu addu'a cikin abin da zaka faɗa za mu karanto wani abu nan gaba amma da zai kawo cikin nan gurin cikin irin abin da ake faɗa a makabarta idan an ji kaga zaka yi musu addu'a zaka yi musu sallama assalamu alaikum ahla diyar min almu'minin wal muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun ko wata addu'a makamantar wannan kana cewa aminci ya tabbata a gare ku ma'abuta waɗannan gidaje musulmai da mummunai lalle mu ma muna nan za mu zo mu riske ku insha Allah to wannan insha Allah din ta hakikan ne la talikan ba wai insha Allah ba zo kuma kila insha ko ba za mu zo ba ta hakikan ne la talikan ko wani ko da baka ce insha Allah ba kuma san zaka mutu to kaga amma idan makabarta ba ta musulmi ba za ka yi masa addu'a ba su wannan sunnar su idan ka je kai musu bishara da gidan wuta annabi ce duk wanda ya wuce ta jikin kabarin kafirai kabarin kafiri ko kabarin da kai su ta kusa yace kar ka wuce sai ka masa bishara da gidan wuta da ce ubangi ruka bin nariya a duwalla ina maka bishara da gidan wuta ya mutu Allah ka wuce wannan shine sunna idan ka wuce kabarin makabarta da batun ya kamata a raya wannan sunnar Allah ya sun yawa da yawa na'am bismillah eh eh eh wannan tambaya ce mai kyau wannan yake cewa an ce idan ka je makabartar musulmai kai musu sallama to wannan sallamar suna ji ne ko kuma kawai koyarwa ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kai musu sallama yayin da rai ya rabu da jiki aka zare shi ba yana nufin ya rabu da jiki ba kenan yana dawowa cikin jiki a waɗansu lokuta ya sake fita a waɗansu lokuta alaƙar rai da jiki don shi jiki ɗin shi ne da rai ya rabu da shi ya riga ya mutu kenan amma shi rai ɗin baya mutuwa gaba ɗaya don zai sake dawowa jikin jiki misali ana kai mutum makabarta rai zai sake dawowa don ya ansa tambaya a daidai lokacin mutane sun jiyo suna tafiya yana jin ƙaran tafiyarsu ko ƙaran takalminsu wajen tafiya kaga rai ya sake dawowa jiki sai dai alakar da rai yake da ita a irin wannan yanayin ta sha bamban da alakar da yake da ita kafin mutuwarsa wata alaka ce wacce ke fi alamar gai a duniyar gai ba wanda ya san yadda take sai Allah sai dai ka bada gaskiya da abin da wahayi ya tabbatar maka amma ka tsaya bincike to ta yaya zai yi ya ci gaba da rayuwa yanzu ga shi cikin wannan kabarin ga ba inda kofa take ko ne da kofar allura ta ina zai samu iska ta ina zai samu oxygen ta ina wannan duk wannan tangoyi da kake na su kan hankali sai dai ka taka burki inda wahayi ya ce kawai magana ta kare abinda za ka iya ganewa alakar rai da jiki kafin mutum ya mutu amma bayan mutuwa duk wata alaƙa da za ta biyo baya ba za ka iya sanin ta ba sai abinda wahayi ya tabbatar maka kuma zai ci gaba da moriya wannan alakar ta rai za ta ci gaba da kasancewa gwargwadon abin da ya kamata ya samu na azaba rai zai dawo don jiki ya ɗanɗani wannan azaba gwargwadon abin da ya kamata ya samu na ni'ima cikin kabari rai zai dawo don jiki ya amfana da wannan ni'imar wannan haka nasin shari'a ya riga ya tabbatar ina fata an fahimta to duk waɗannan ababe da suke faruwa bayan mutuwa za mu kididdige mu ga menene ya tabbata ta hanyar hadisi da ifi abu kaza ya tabbata ta hanyar hadisi sai mu tabbatar abu kaza ya tabbata ta hanyar hadisi sahihi sai mu sahihi kai sai mu tabbatar abu kaza ya zo ta hanyar hadisi tabbata sai mu tabbatar duk abin da bai zo ba kuma kar mu karo ce tunda kaza ta faru to ashe kaza ma ta iya faruwa to wannan sabon da muka kawo yana bukatan dalili kenan mu tsaya daidai inda shari'a ta tabbata ka fahimta da kyau da haka wannan sallama annabi ya ce a faɗa sawa'un sun ji ko ba su ji ba annabi dai ya ce ka yi amma sa iya ji din dan kasancewa dai na iya dawowa ina ba da fahimta akwai waɗansu hadisan da suka tabbatar da abin da mutane ke tattaunawa ma wani lokacin wanda ake bin mai na ji abin da mutane ke tattaunawa cikin abin nan kafin su bar wajen an fahimta ko na'am
bayan haka sa takalmi da wasu suna inkarin rayuwa lokacin sana da takalmi a kafa shi ma yana iya daukan cewa zai mutum ya duba ya sarki ko a ciya sallah ta jana'iza ana yin sallama ne guda daya yadda ya tabbata cikin hadisi sallama guda daya wannan kenan maganar ana iya yin takalmi ko ba a iya yi ba ta da bambanci da sallah ta yau da gobe sallolin kansu salawa kaga kansu salawa ana iya da takalmi haka jana'iza ma in takalmin ka da tsarki zaka iya yi da shi amma yi ko in takalmin ka da tsarki zaka iya yi da shi ku hakuri haka وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن زائرات القبور اخرجه الترمذي وصححه ابن حبان وان حديث ابو هريره yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya la'anci za'iratil quburi mata da ke ziyartar kaburbura imamu tirmidhi ya rawaito shi wa sahaha ibn hibban ibn hibban yace hadisi ne sahihi amma bincike ya وزاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا كان زيارة قبر أنت كان كنا تدمت اللاهرة أو أن رواية ابن ماجه وتزهد في الدنيا tana rage wa mutum san duniya ziyartar kaburbura kenan dan kowa ya sano ga inda zai tafi ina zai kama wani gorace gorace sai nayi kaza sai nayi kaza sai nayi kaza magana sai nayi kaza sai nayi kaza duk ba ta taso ba in dai ka samu larurar rayuwa shikenan nafilar rayuwa in ya zo wallahi alhamdu bai zo ba sai ka hakura amma ka matsa kanka wajen nafilfilin rayuwa to ita nafilar rayuwa ba ta karewa dan ana yayin abin nan sai a daina shi ana yayin mota sai a canza sai a kawo sabuwa kaga dan nafilar rayuwa ne ana yayin mota dan haka kai abin da kake bukata mota sawa'un tana gani makauniyar mota ce kai dai mota ba kike nan ba amma wani bayan mota sai sai sai ya samu Honda makauniya wanda ba ta gani sai da daddare to kaga wannan ya shiga nafilar rayuwa da yawa wani sai ya hau bambalasta wani motar so yake samu uku hudu a jere a gida yadda ake daure tumaki yayi garke na motoci kaga dole nafilar rayuwa ne to wannan ba zai kare ba ana yayin mota sai a canza a kawo wata ana yayin tufafi sai a canza a kawo wani abin da kake bukata wajen tufafi me zai sufurce maka jikinka abin da kake bukata wajen cin abinci wani abinci ne wanda baya dauke da cuta wani abinci ne wanda zai hana ka jin yunwa wannan shine dolan rayuwa kenan nafila in ta samu shi kenan in ba ta samu kuma a bari amma fa a yau fa duk mutane suna rigima ne wajen me nafilar rayuwa wanda ba ta karewa kuma duk ana filin rayuwa ake rigima a kai ba wai ya rasa gida ba a'a yana bukata adadin gidajen su kai irin na wani ba wai ya rasa mota ba a'a yana bukata irin motar ta zama ta wani ko wata mota ka tasa kawo inda lafiya kalau aiki kenan illar mota ka murza ba ta tashi ba sai an tura ku tashi hankali kenan mata da ke ziyartar kaburbura wannan hadisi turmuzi ya ruwaito ibn hibban yace sahihi ne amma bincike ya nuna hadisi ne da'ifi abin da yake ya tabbata sahihi gashi kamar haka la'anallahu zawaratil quburi la'anallahu zawaratil quburi za bizai zawaratil quburi amma za'iratil qubur da'ifi ne zawaratil qubur shine sahihi to me bambancin su ta fuskar ma'ana wancan ya ce za'iratul qubur mata da ke ziyartar kabari Allah an ce su inda ya inganta abinda zai ba da sako shine baya halatta mata su je ziyartar kaburbura amma wannan na biyu wanda ya inganta shi ko na cewa zawara su kuburi matan da ke yawaita ziyartar kaburbura Allah an ce su sai wannan ya nuna waɗanda suke zuwa ba tare da yawaitawa ba la'anta ba ta shafe su ba kun gane da kyau da haka hukuncin ziyartar kabari yadda aka shar'anta wa maza su je haka mata ma an shar'anta musu su je amma ba a son mata su yawaita da yawa a cikin wata ta je sau ɗaya ko cikin wata biyu ta je sau ɗaya ziyartar kabari wannan ya dace an gane ko me ke nuna cewa mata na iya zuwa hadisai masu tarin yawan gaske annabi sallallahu alaihi ya zo wucewa jikin wani kabari sai ga wata mace tana kuka gindin kabarin yake ce mata ya baiwar Allah ki hakuri ki nemi lada wajen Allah ta hanyar hakuri dangane da rashin da aka yi miki bata san annabi bane ba ta ce iyyaka anni fa innaka lam tusabbi musibati ta fuka bani wuri dan ba a jarrabe ka da irin musibar da aka jarrabe da ita ba da kai ne naka yi mutu da ka faɗa ka sai annabi ya shiru kyale ta yi tafiya sai bayan annabi ya tafi sai aka zo aka ce mata wancan fa da kika faɗa bakar maganar nan annabi ne sai hankalin ta ya tashi bata ga ta zama ba sai ta zo gida ta samu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ban san kai ne annabi ba dan haka na faɗi wannan magana ma na tana neman uzuri wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ke ce wata inna masabaru inda sadamatul ula inna masabaru inda sadamatul ula yayin da ya dace ki hakuri lokacin da aka yi mutuwa din haka waɗansu suka ce waɗansu suka ce a yana nufin cewa ai ba sai kin bani hakuri ba daga lokacin da kika faɗi maganar daga lokacin na yi hakuri dai in nemi ladan Allah ba wai sai da na zo gida yanzu kika zo kika bani hakuri bane zan hakura innama sabr inda su da masulula kaga fassara guda nawa kenan biyu ko dai zan so yana shirye da ita cewa ya kamata ki yi hakuri tun daga lokacin da aka yi miki rasuwa amma ki zo gaban makabarta ki ta kuka bai dace to sai malamai suka ce fiki wanda ki gagashin hadisin abin da muke so mu kafa hujja da shi kaga annabi bai hana ta zartar kabari ba me ya hana ta yi kuka a wurin kabari amma zarta bai hana ta ba da mata bai halatta su je makabarta ba da sai ce da game ai mata ba sa zuwa makabarta amma bai ce mata haka ba kun ga yadda da kyau to kun ga wannan hujja ne kan cewa mata na zuwa makabarta mata na zuwa ziyartar kabari sannan hadisin bayan da yace kuntu na haitukum an ziyartu kuburi fa zuruha da na hana ku ziyartar kabari amma yanzu ku ziyarci kabarbura da maza kadai yake har mata domin dukkan lafazi da ya shafi jam'i na mazaje mata na shiga ciki illa ma dallar dalilu ala tafsir sai dai abinda dalili ya ware ciki shine zaka fitar da su ba ka cewa ya aika zuruha wannan magana ce ta jam'ul muzakkar as-salim da haka mata ba sa ciki a'a duk lamirin mazaje cikin qur'ani mata na ciki duk lamirin mazaje cikin hadisi mata na ciki sai abinda dalili daban yazo ya ware sai ce banda wuri kaza banda wuri kaza dan haka abin da yake tabbatacce dangane da wannan mas'ala halaccin ziyartar kaburbura ga mata ya halatta su je kaburbura dan manufar da aka sar'anta ziyartar kabari domin ta shine tuna lahira wanda maza da mata duk sun yi tarayya wajen son su tuna wannan wani lokacin ma ai mata suka fi cancanta a tunatar da su lahira saboda shagaltan zuciyarsu da yadda kuma shaidan yake da yawancin nasara a kansu da kuma gafalar da sauran dai abubuwa da dama an gane ko wa alaikum salam ai kana ina to wannan shine halatin a wannan zakarar sauwa yawan wato yawan jaran shine aka ana ba mm hukun da da menene wannan manzo Allah ya ce duwa a ziyarta kuma da aikin alheri ne ana son aiwata mm kuma kuma an ce zauwa wato yawan ziyarar shine abin nan wanda ke ba dangane da kowa da kowa ne ko mata kadai shikenan kuma sun ne a gana su manzon Allah ya hana su kaga ba za ka ce masa me yasa ba ba ba ta kalle su a wurin manzon Allah ne da wato inda ya hannun gida ba gari ba a dai hadisan nan shan da ya zana babu inda yake yawan abin nan la'anta da take ciki za a la'anci mutum ya yakin kirki to mm yana zuwa ku bi ku kyale ni ne da shi za a la'anci mutum da ya yakin kirki to madalla ashe yawaitawar ba aikin kirki bane ba tunda aka yi la'anta cikin la'antar na akwai hani kenan ya ma fi hani karfi dan inda an yi hani ne kawai an ce an hana kila wannan hannun ya zanto kar hanci yake nunawa amma duk inda ka ji Allah an ci mutum to haramun yi
don Allah ya la'ani masu yawan mata masu yawan ziyartar kabari eh ba ya la'anci masu ziyara ba waɗanda suke zuwa ziyara ba tare da yawaitawa ba wannan annabi bai ce musu komai ba ya halatta su je Aisha ma ta je bai hana ta ba ka gane amma masu yawaitawa ya la'ance su kenan wannan na nuna yawaitawa dangane da mata ba a yadda su yawaita ba ka fahimta da kyau yawwa saboda ba na mutum zai dan kare sun zai kare zai kare mu da ilimin tsoron Allah tunda mu ba mu kai nan ba cewa ne wato yawan ziyarar tsoron Allah ko laifi da suka yi ko kuma suke yi
kaga yanzu wannan kana nema yanzu ka ga su cewa manzon Allah ya hana ko ba haka ba tun da har yi maganar la'anta akai yawaita warko yanzu kuke gane me hikima yawwa to ba a yi istinbatin hikima sai abinda nasu ya tabbatar
idan wannan ake ba su gudu ni masa ba ai ba da shi masa ba bata bayyana ba bata bayyana ba ita hikima ko ta zanto mansusa ko ta zanto mustanbata duk hikima da nasu ya tabbatar sai ka tabbatar amma mutum ya kiyaye kansa istinbatin hikima saboda ka iya istinbatin ya zanto kuskure ne Allah shi ya sanya hukunce hukuncen nan sai bai faɗa ma ba hikima idan ka faɗa kaga istinbati kai to ta yaya mutum zai istinbatin hikima ina fata an fahimta dan duk abin da kai istinbatin sa kenan ba nassi bane ba ijtihadi kai mai ijtihadi ku ko ya dace da daidai ko ya mai kuskure a ce ba za ka iya bada tabbaci ba kan abin ka fahimta da kyau madalla وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم النائحه والمستمعه wannan hadisi daga Abu Sa'id al-Khudri yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya la'anci an-na'iha wadda take kuka irin da mutuwa an-nawh ko an-niyaha shine kuka da ke kunshe da ambatan alkhairin mamaci mutanen jahiliya suna yin wannan ana kuka ana faɗin halayensa ana rusa kuka ana cewa mun yi rashi wani mai kaza wani mai kaza sai a fashe da kuka to wannan kukan jahiliya ne an gane ko a wannan hadisi na muslim ma annabi ya nuna wannan kafirci ne amma malamai suka ce munin sa kenan kafirci ne sai dai ba wai mutum ya fita daga musulunci ba ana munana abin ne kamar dai yake da kabira min al-kaba'ir to wannan hadisi anan gurin kuma sai ce Allah an ci wadda take yin wannan wal mustami'ata da mai sauraranta me yasa aka kawo mace namiji in yayi baya da laifi yana da laifi amma saboda galibin masu yin shi mata ne ko da a lokacin jahiliya to amma wannan hadisi da ya zo da wannan siga a nan gurin wanda imamu abu dawud ya rawaito hadisi ne da'if amma maganar haramcin niyaha fi haƙƙin rijali wan nisa wannan ya tabbata cikin hadisai ingantattu cikin muslim da wani sa cewa dai baya halatta yin kukan kera an niyaha shine malamu mu na fassarar gida suke cewa kukan kera ma'ana zaka rinka yin kuka kana daga ayyukan alkhairi na mamacin ko waɗansu halayensa ko siffofinsa to mutanen jahiliyya ne suke yin wannan wa alaikum salam da kai hakuri da mun je gari shi yasa kake ta daga hannu na kiya da ke dake ansawa an gane ko da kai hakuri da mun kai gare shi shi yasa nake son in fayyace mana kukan da ke kunshe da me kididdiga ayyukan alkhairin mamaci wannan shine wanda shari'a ta hana amma dan kai kuka kawai ba tare da kididdige ayyukansa ba kai kuka ba sauti idanunka sun fitar da hawaye wannan duk baka da laifi wannan ba wani laifi da kai kukan mutuwa kenan iri nawa ne iri biyu ne ko ya zanto irin na jahiliya ko ya zanto wanda ba na jahiliya ba na jahiliya shine kana kuka kana faɗin ayyukan kana alkhairi mun yi rashi wani mai mana kaza wani mai kaza wani mai kaza to wannan na jahiliya ne shari'a musulunci ta haramta mai shi ya aikata kabira daga ciki ya aikata ɗaya daga cikin manyan laifuka amma kuka wanda zuciya ta damu idanu har sun fitar da hawaye wannan har annabi ma yayi sallallahu alaihi wasallam wannan ba laifi bane ba وعن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا ننوح أو رواية أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة ألا ننوح النبي يا مبايع آدمو ماتا إن أم عطية يا ركي مبايع آدمو bisa ga cewa Allah da Nuha kar mu yadda mu rinka kukan mutuwa irin na mutanen jahiliya shine kukan da ke dauke da sauti kana raki ana jinka ko kana ta daga ayyukan alkhairin wanda ya mutu wannan kukan mutanen jahiliya ne annabi ya dauki mu baya a ga mata cewa kar su rinka irin wannan saboda galibin wanda suke yin su ko da a da mata ne suka fi yawa saboda mazaje kuma wani abu na mutanen jahiliya shine wato har akwai masu irin wannan kukan wanda su biyan su ake su yi idan an yi mutuwa sai a ji a ɗauko su haya daga can gidan su dama za su faru an shirya nawa za a biya su sai za a biya kaza saboda wata ta fi iya magana da tsaro magana duk abin da wannan mamacin ya taɓa yi na alkhairi za a faɗa mata kin ga yana kaza yana ciyar da miskinai yana kaza yana da kaza yana da kaza yana da kaza ta haddace ita kuma kalma a ƙara na ƙarya a to daga can kofar gidanta za ta fito tana rera kukan da sauti daban-daban mai jan hankali to har ta zo dan kowa ya girgiza kowa ya razana ji to su wannan abu ne da ake yin alfahari da shi a lokacin jahiliya to shi yasa sai shari'a musulunci ta haramta shi an gane ko ya zanto duk wanda ya aikata wannan ya aikata kabira daga cikin kabayar waɗansu kuma yadda suke a lokacin jahiliya idan an yi musu mutuwa din su yayya ga riga ana baiwa mutum labarin mutuwa yayya ga riga yayya ga rigar dai ba zai sa mutumin ya farko ba kuma yanzu kai kai hasarar rigar ka ko mutum yana da zunubi an gane ko waɗansu ko mata sai su yi kwalkwabo da zarar mijinta ya mutu ko wanta ko kaninta sai ta je aski gashin kanta gaba ɗaya to duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya la'ance su cikin hadisi da haka bai dace irin wannan ba ita damuwa ta zuci an ɗabi an ta da ɗan idan akanta ɗan adam akanta idanunka har ya fitar da hawaye annabi ce wannan rahama ce ma da Allah ke sawa a cikin zukatan bayi sakamakon mutuwar wani naka kaga cewa har idanunka sun fitar da hawaye amma abinda ba a so wannan rakin abinda ba a so kaduwar zuciya sama da kima har ka fita daga cikin hayyacinka kaga wani sai ana rirrike shi to shi yasa babban abin da ake so mutum ya shine as-sabr tunda Allah ya ce dama zai jarrabe ka da wannan ba wani mutum a duniya face sai an dandana masa mutuwa ba wai tashi ba dama tashi ai wannan tabbas ne ta wani wanda yake so ko ba ka da dangi wata rana dokin ka zai mutu ba ma guje a daji dokin sa ko jakin sa zai mutu masa kuka ba ga bane ba kaga dole sai kai rashi wala nabulu wannakum bi shay'in min al-khawf wal ju' wa naqsin min al-amwal wal anfus was thamarat wa bashshir as-sabirin الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون shi mummuni tsakaninsa da kafiri kenan mummuni ya san dama za a jarrabe shi da wannan da haka da abin ya zo bai zame masa sabo ba Allah ya yi rantsuwa ce sai mun jarrabe ku da yunwa da tsoro da karancin amfanin gona da hasaran rayuka duk za mu jarrabe ku da wannan amma kai annabi kai bushara ga masu hakuri su waye masu hakuri wanda idan wata musiba ta same su kowace iri ce gobara rushewar gida rashin lafiya mutuwar dan uwa kowa ko miji ko kani ko mata dukkan wannan musiba ce ba abin da suke karawa kan faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni khairan minha ba abin da za su kara kan wannan amma cewa ya Allah ya ka kashe wani yanzu dan me zaka tambaye shi ba bawan sa bane ba kai da jidin mallakar Allah din ne gaba ɗayan ku to dan me zaka ce me yasa Allah yayi an fahimta ko wato ita musiba ko da wani lokaci a wurin mummuni abu guda biyu yake kallonta da shi sai ya samu saukin ta ko mun girmanta abu na farko dukiya ce karasa ko karasa da ko karasa uba ko uwa ko mace ta rasa miji ko miji ya rasa mata dama ya san dole ɗaya zai riga ɗaya to abin da zai rage maka musibar nan sai ka tuna da kai da abin da ka rasa gaba ɗayan ku mallakar Allah ne inna lillahi kaga wannan yana mu dukan mu ni da wanda ya mutu mallakar waye Allah ne sannan abu na biyu ka tuna kuma wuri ɗaya kuka nufa ya riga ka tafiya ne kuma kana tafi shine ma'anar wa inna ilaihi raji'un shine bambancin mu ne da wanda ba mu da mu ne ya tana da shi da gidansa da ya kone da shi da motarsa da ta yi hadari da shi da kudin sa da aka yi masa fashi a kan hanyar Kano zuwa Bauchi da shi da abin da tinsa gaba ɗaya mallakar Allah ne ya samu abin kuma ubangiji ya kwace da can bai zo duniya da shi ba sai Allah kuma ya sa ya rasa kaga wannan wata hikima ce ta Allah to da shi da wanda ya masa kwacen nan kuma za su koma kotun Allah ba a bukatan dan sanda ya wani dan sanda shi ma kwamishinan yan sanda shi zai kai kansa gwamna shi zai kai kansa shugaban kasa sarki hakimi malami kowa shi zai kai ba wani wanda za ta a kawo shi dole ya je wa hasharnahum falam nughadir minhum a wa uridu ala rabbika saffa haka za mu taro su inji Allah ba daya da za mu kyale sai ya zo wa uridu ala rabbika saffa a bujiro da mutane sun yi sahu a gaban Allah Allah ce wa laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra gashi kun zo mana daidai yadda muka halice ku daidai bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida tsammanin kuma wannan alkawalin ma ba za a samu ku shi ba to gashi an sa ku duk kun zo da ka tuna wannan makomar sai ka sami saukin musiba ko mun girmanta saboda haka shine abin da ya kamata kullum mu kalla wa an ibn umar radiyallahu ta'ala anhu ma an nabi sallallahu alaihi wa sallam قال الميت يعذب في قبره بما نهى عليه ابن عمر yake cewa manzon Allah ya ce الميت shi mamaci yu'azzabu fi qabrihi bima niha alayhi ana masa azaba cikin kabarinsa bima niha alaihi gwargwadon yadda aka yi masa kuka gwargwadon yadda aka yi masa kuka gwargwadon yadda za a yi masa mai cikin kabari azaba wannan hadisi muttafaqun alaihi imamu al-bukhari da imamu muslim suka ruwaito a hadisi na gaba walahu ma nahuhu ana mugira tabin shuba radiyallahu ta'ala anhu haka akwai kwatankwacin wannan hadisi daga bukhari da muslim wanda karbo daga mugira ibn shuba Allah ya kare da a gare shi abinda suka malamai suka ce wannan cewa ana yi wa mutum azaba cikin kabari saboda kukan da aka yi masa ba kowa ne ba ne ba hakan take faruwa gare shi alal akalli mutum biyu ne saboda mai suka ce haka suka ce dan Allah ce wala tazuru wazratun wuzra ukhra wata rai ba ta daukar laifin wata rai ya wani zai kuka aiwa wani azaba ba wani ba shi kukan ba sai suka ce in kaga an yi wa mutum wannan azabar ɗaya daga cikin biyu ne ya faru abu na farko ya zanto shi yayi nasiha ko wasici cewa in ya mutu ai masa kuka yanzu wanta in na mutu zaki kuka wani in na mutu zaki kuka kaga kai wasiya a abin nan a fakaita cewa in ka mutu ai ne ai wannan to kaga wannan azaba da za a yi maka ba wai an kama ka bane da laifin da ba naka ba an kama ka ne da laifin ka tunda kai kai isharar cewa me wadansu suka ce saboda su mutanen jahiliya wanda annabi ya zo same su har wasici suke yi wasiki suke ga dangin gidansu idan na mutu a yi kuka da yawa kar a yi dan kaɗan a farko ta bin lawa da haka ya ce a matarsa ita za mitu fal'ini bima ana ahluhu wa shuqqi alayya aljayba yabdata ma'badi wa la taj'alini kallazi laysa hammuhu ka hammi wa lam yughni ghana'i ka mahtadi yace idan na mutu ki mun kuka da yawa kiyayya da rigarki akan kabarina ya ki yar gidan ma'abadu kar ki sa ni kamar sauran gama garin mutane wato kukan na musamman za a yi masa to kaga duk wanda ya ce a masa kuka haka ya kaga ya masa da laifin sa kenan na biyu mutumin da ya san a al'adar garinsu in an mutu ana irin wannan kukan amma bai taba tara iyalan gidansu ba ya musu wasiki cewa ko na mutu kar ku yi sai ya kyale da ya mutu sai suka yi kaga sakacin sa na hana su shi yasa suka yi da haka za a yi masa azaba akan wannan wannan azaba kaga ba a kama shi da laifin da ba nashi ba dan laifin sa ne dai shi ya sakaci wajen mai rashin hana su amma duk mutumin da ya hana mutanen gidansa ya taɓe musu nasiha cewa ko da na mutu kar ai mun kuka irin na mutanen jahiliya kar ai kaza kar ai kaza kar ai kaza ya riga ya sauke nauyi idan ya mutu sai suka yi Allah ba zai masa wannan azabar ba da haka wannan hadisin bai shafi kowa da kowa ba kenan ya danganci ɗaya daga cikin bincin da muka ambata shi shaykhul islam ibn taymiya ba yake cewa ai cewa aka yi yu'azzabu za a yi masa azaba ba a ce ba yu'aqabu za a yi masa ukuba domin ukuba ana yin ta ne ga wanda ya yi laifi yace azaba ko har wanda bai laifi ba wani lokacin na iya samun sa ba haka bane ba idan Allah ya saukar da bari ba azaba bace ba har wanda ba da laifi sai wannan ya dantsana wannan sai ce to dangane da haka su mamata akwai dalilai na shari'a da dama da suka nuna ko da bayan mutuwa akan dawo da rai jikin dan adam to wannan dawo da ita da rai jikin dan adam wani lokacin ma har ana nuna masa halin da iyalinsa suke ciki bayan mutuwarsa to idan ya ga iyalinsa cikin hali na gari shi ne kaga zai ji daɗi idan ya gansu cikin hali wanda ba na gari ba zai me zai bakin ciki to wannan shine yu'azzabu wato ana ɗanɗana masa radadi ta hanyar haskaka masa abin da iyalinsa ke cikin hali wanda bai dace ba suna yi bayan mutuwarsa to kaga wannan ba wai azaba ce Allah zai turo masa ba a wannan abin da za a nuna masa sai ya bakanta masa ya ta'azza wa ya ta'allamu bi yana cutuwa yana jarradin dan me yasa suka kaza shine ma'anan ya azza fi kabarhi bi mani alaihi haka wadansu haka wadansu malamai suka ce bi mani alaihi saboda wannan kuka da ake masa kai amma dai wancan fuska ta farko da muka ambata ta fi fitowa fili hadisi na gaba wa ana anas radiyallahu anhu shahidtu bintan lin nabi sallallahu alaihi wa sallam tudfanu Anas dan Malik yace na ga wata ya cikin ƴaƴan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ana binne ta wa Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisun inda al-kabari lokacin Annabi na zaune a wurin kabarin fara'aitu ainihi tadma'ani sai ga idanunsa guda biyu suna fitar da hawaye a sai kukan da aka hana a baya ya sha bamban da irin wannan na cikin hadisi wanda Annabi ke yi shi ne muke cewa kukan da aka hana a baya wanda ke dauke da sauti ko ambatan alkhairin mamaci ko amma wannan na biyu wanda damuwar zuci ta sa idanu suka fitar da hawaye ba tare da raki ko ana rike ka ba wannan babu laifi ga annabi ma yayi lokacin da ake binne ɗaya daga cikin yayansa waɗansu malaman suka ce ita ce ummu kulsum lokacin da ummu kulsum ta rasu kenan wannan hadisi imamu bukhari ya rawaito shi a nan wannan riwaya ta takaita amma a wata riwayan ta hadisin bayan idanunsa sun fitar da hawaye sai annabi ya ce hal minkum min rajulin lam yuqarifu lailata ahlahu an riga an gama ginin kabari abin da ya rage a ɗauko ta a sata cikin kabari sai annabi yake na cikin sahabbai shin a cikin ku akwai wanda bai kusanci matarsa ba a jiya akwai wanda bai sadu da iyalinsa ba a daren jiya sahabbai kowa ya shiru ana cikin haka fa kama abu talha abu talha ya tashi yace ana ya rasulullahi yace gani wato shi kadai bai kusanci iyalinsa ba dai cikin wanda suke wurin sai annabi ce to zo kai zaka sa ta cikin kabari wannan wata sunna ce wanda galibin mu mun da ce ta idan an zo za a sa mutum cikin kabari wanda ya fi cancantar sa shi shine yan uwansa to amma fa in an tara su gaba daya to dole wanda zai ɗauka ya sa shi ne wanda bai kusanci iyalinsa ba a daren da ya wuce idan dukkan su ba wanda ya ci wannan jarabawar sai a nemo bare sa dan lokacin da aka zo za a sanya ummu kulsum mijinta na nan Usman ibn Affan an gane ko da annabi ya bada shela cikin ku akwai wanda bai kusanci iyalinsa ba ko Usman bai daga hannu ba kaga shi ya fi kamata ya saka amma bai daga hannu ba dan saboda haka kaga sai kirawo Abu Talha da Abu Talha yace ni kai sai zo ka sata wannan sunna ce mai karfin gaske cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai jibinci sanya mamaci cikin kabarin sa shine wa wanda bai kusanci iyalinsa ba a daren da ya wuce sanarwa za a yi ba ta yaya muke muka sani a nan ba a nan sanarwa yi ba ce la kai wanda ya daga hannu ya ce ga shi cike da sai a ce bismillah eh a tuna mara mata ai wannan ba maka shi dama ai ba ya da matsala ai an gane ko a wata riwaya daga Anas dan Malik yana maganan cewa lokacin da Ruqayya ta rasu kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce la yadkhulu la la la yadkhulu la yadkhulu al-qabra rajulun karafa al-laylata ahlihi Ruqayya ce wadanda suka ce ba mu kulsum ba lokacin da Ruqayya ta rasu sai manzon Allah sallallahu ba ba anan bai ka rubuta ba anan ba ina kawo muku shine da ba cikin littafin yake ba sai manzon Allah ke cewa kar wanda ya shiga cikin kabari wajen sa ta cikin kabarinta matukar ya sun ya kusanci iyalinsa a daren da ya wuce an da ce falan ya dukul Usman bin Affan al-qabra Usman bin Affan bai shiga kabari ba dole ya hakura da ya taho kamar da shi za a sata aka ce sai wanda bai kusanci iyalinsa ba jiya wannan ya nuna banda yace yana da wata matar wannan ya nuna a wannan ranar da ta mutu ma ya kusanci wata daga cikin wa matansa kuma kai tana ba dan baya kaunar ta ba ya ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shine mutum na uku a cikin musuluncin abubakar umar sai wa sai usman mala'iku ma suna jin kunyarsa a sama amma daren da kishiya ta mutu kuma nan kuma yana ɗakin wata kishiyar kuma dan bai damu da mutuwarsa ba ya damu amma ka ce zaka kaura cewa wannan dan damuwar mutuwa to kuma kai abin da ba shari'a ce ta tsana da ba Allah ya fika kishin bawansa inda wannan abin ba kyau da sai ce to duk wanda aka yi masa rasuwa to ya kaula cewa iyalin su tsawon kwana kaza Allah ya fuka kishin wanda ya mutu sama da kai ba ga bane ba wa alaikum salam wa ya kuri mu kala sa a gujira Allah wa an jabir radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal annabi yace la tadfinu mautakum bil layli kar ku binne mamatan ku cikin dare illa an tutarru sai fa in an tilasta ku ga haka a kharaja ibnu majah wannan ibnu majah ne ya rawaito shi wa asluhu fi muslim asalin hadisin yana cikin muslim an gane ko lakin kala amma arwayan muslim yace zajara an yi kubar rajulu bil layli annabi ya hana abin ne mutum cikin dare hatta yusalla alaihi har sai in an yi masa sallah illa an yasarra insanun ila zalika sai fa in mutum ya tilasta zuwa ga sai ya binne din menene tilastuwa zuwa ga sai ka binne kana jin tsoron in ka bar wannan gawar zuwa gari ya waye jikinta zai canja ka san akwai gawar da za ta canja to wannan sai ka tattara cikin dare a ji abin ne da adadin mutanen da suka samu amma matukar alamu na nuna za a iya bari shi har gari ya waye to sai a bari sai da safe ko me ya hikimar bari sai da safe kamar yadda muka faɗa jiya da sai karan jiya shine samuwar mutane da yawa an gane ko matukar cikin daren ko farkon dare ne ko dan magariba magariba an samu mutane da yawa ya riga ya wadatar ba a cewa a bari sai gobe to kaga wannan hani da annabi ya hani ne mai karfi dan ya ce zajara zajar kuma ya fi karfi wajen hani sama da kalmar na ha ya hana an gane ku wa an abdullah ibn ja'far radiyallahu anhu qala lamma ja'a na'yu ja'far hina kutila abdullah ibn ja'far yace lokacin da labarin mutuwan ja'far bin abi talib yazo ga annabi yayin da aka kashe shi ja'far din a gazo mu'ta da aka yi قال سيتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذن الله سيتي اسنقوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم yace wa dangi ko makwabta ku yi abinci ga iyalin gidan Ja'far domin abin da zai shagaltar da su ya zo musu shine me mutuwa sai wannan ya nuna sunna ne idan aka yi wa makwabcin ku mutuwa ko makwabta ku taru ku ɗauke musu nauyin abinci saboda me wannan shine sunna annabi sai islaqu li ali ja'farin ta'aman ba wai don ba su da abin da za su yi abincin ba wani abu ne da shari'a ta tanada na ku hutar da su ku yi musu abinci to sai imamu shafi'i ya ce abincin da za ku yi musu na wannan yinin gaba daya idan ya mutu da safe za ku yi musu abincin safen in ba su riga sun yi ba da na rana da na dare wannan yinin ne kadai amma wace gari kuma za su ci gaba da kayan su kun fahimta da kyau wannan shine sunna da addinin musulunci ya tsarawa musulmai wani tsari na zamantakewa da za ka nuna dan uwanka kayi tarayya da shi cikin damuwar da ta same shi wannan hadisi a karjahu al-khamsa illa an-nasa'i malaman hadisi biyar sun rawaito in banda nasa'i gaskiyar al'amari ibnu majah ma bai rawaito shi ba wanda na cikin khamsa din imamu shafi'i kuma ya rawaito shi cikin littafin al'um haka imam ad-darqutni duk sun rawaito shi hadisi ne sahihi وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية النبي يقول يا مسلمي إن من جي مقبرة إن أم مسلمي يا قاعد دزام فدا السلام عليكم أهل الديار amincin Allah ya tabbata gare ku ya kuma abuta waɗannan gidaje min almu'minina wal muslimin cikin mummunai da musulmai wa inna insha Allahu bikum lahiqun in Allah da mu ma za mu zo mu riske ku nas'alullaha lana wa lakum al'afiya muna roƙa wa kanmu waraka mu da ku waraka daga sabo waraka daga azabar ubangiji wannan hadisi imamu muslim ne ya rawaito shi a wata riwaya da yake cewa wa inna insha Allahu bikum lahiqun sai ya ce antum lana faratun wa nahnu lakum tabaun antum lana faratun ku kun riga kun riga mu tafiya wa nahnu lakum tabaun mu kuma muna biye da ku sannan sai as'alullah lana wa lakum al'afiya wa an ibn abbas radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan abbas kala yace marra rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bi quburil madinati annabi ya zo ya wuce ta makabartar mutanen madina فأقبل عليهم بوجهه سيا جويا يكلس دا فسكتسا فقال يتي السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر وانا حديثي ترمزي رويتوتي حديثي نحسن أما بنتكي يا نونا cikin sanadin hadisin akwai mutumin da ake kira kabus ibn abi zubiyan wanda ke da'ifi ne da haka waccan addu'a ta farko ita za ka rike ta tabbata banda ita kuma akwai waɗansu da suka tabbata a waɗansu ruwayoyi daban-daban malam bai kawo su ba ba mu da wadatar lokaci da mun kawo su gaba ɗaya wa an aisha ta radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an karbo daga aisha ta ce manzon Allah ya ce la tasuddul amwata fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu manzon Allah ce la tasuddul amwata kar ku rinka zagin mamata fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu dan su sun riga sun sadu zuwa ga abin da suka gabatar na aiki inna alkhairi ne yanda sun hadu sakamakon sun fara dantsana alkhairin in sharri ne sun fara dantsanawa da haka ba bukatar a zage su to magana annabi cewa kar ku zagi mamata kaga magana ce am ya tafi kowane mamaci sawa musulmi ko kafiri sai dai malamai suka ce idan mutum ya zanto ya mutu bisa ga kafirci wannan hukunci baya shafar sa amma musulmi da yake fasiki to shine ba za ka zage shi ba dan kasancewarsa kawai fasiki duk musulmin da ya rasu ba za ka zage shi ba ba za ka ci mutuncinsa ba ka kyale shi ya sadu da sakamakon sa yanzu a sai in ya zanto yana da wani sharri da ya bari sai kake ambatan sharrin sa ba dan aibata shi ba dan mutane su kiyaye irin sharrin sa to wannan ya halatta an gane ku وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه إمام الترمذي يا رويته دغ مغيرة ابن شعبة كتم كتم wannan lakin قال أما قلت ياتي فتؤذ الأحياء يتي لا تسب الأموات فتؤذ الأحياء kar ku zagi mamata domin sai ku munana wa masu rai duk wanda ka zagi dan uwansa kaga zai ji babu daɗi to dan saboda zagin na bayuwa zuwa ga munana wa mai rai shi yasa wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ya yan uwa ku sani cewa abinda muka karanta cikin wannan babi ina kyautata zaton cikin hukunce-hukuncen jana'iza mun karanta kashi ɗaya ne bisa uku in mun yalwanta zance mu ce mun karanta rabi a cikin hukunce-hukuncen jana'iza akwai littafi mai kima mai daraja da Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani yayi mai suna ahkamul jana'izi wa bid'uha wato hukunce-hukuncen da suka shafi jana'iza da kuma irin bidiyoyin da ake yi zai ɗora ka kan ga abin da sunna ta sanada bayan duk ya ƙare sai ya zo ƙarshe ya layanta bidiyoyi da ake wajen jana'iza tun daga jiya tun daga mutuwa har zuwa binnewa har zuwa likkafani har zuwa ziyartar kabari duk ya layanta wa mutum to dan saboda haka wato wannan kaɗan ne cikin abin da zo cikin littafin sai abin da wato kwakwalwa ta iya taimakawa mutum ya kawo koda baya cikin littafi shine abin da muka faɗa wanda muka yi daidai Allah ya ba mu lada akai wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta ala ya kai mana shi wannan littafi na ahkamun jana'is yana da kyau idan an samu malami kwararre da zai iya karantar da yan uwa musulmi yana da kyau karanta shi daga farkon sa har karshen sa mun taba sauke shi a darasin da muke a Kano na tsakanin magariba da isha irin wannan a cikin kasin 45 ko da shida na manta 46 cikin kasin 46 gaba ɗayan littafin a kamar jana'iz obi da buha to ga kenan zai wahala ta kai tashi cikin ta abu kankani to amma dai wannan dai shine abin da ya sauka na babin insha Allah gobe kuma za mu shiga wani sabon babi na ne eh na yi shi ai na yi shi yanzu bayanin da zan yi ai wani ne ya jeho wata maganar cewa wa ya kamata ya sa wani cikin kabari to lokacin ina so in ce wanda ya kamata ya sa wani cikin kabari shine wanda bai kusanci iyalinsa to ta ni kyale tun da na san cewa zai zo cikin darasi yau kuma mun riga mun faɗi wannan na sai ku hakuri kun ga yau akwai darasi bayan isha a akwai wazi ko da za a yi a kangere kuma da kan tazara zai kai kilomita goma ko sha biyu haka don haka ya kamata mu takaita mu hakuri da tambayoyi sai Allah ya kai mu darasin gobe tunda gobe muna nan tsakanin magrib da isha'i illa ya ka mutane su yi hakuri game da canjin da aka samu da yau zamu haɗu ne a masallacin gwallaga kan magana kan sifar salatin nabi sallallahu alaihi wasallam amma wadansu dalilai da tsare-tsaren gudanarwa suka tilasta a daga wannan haɗuwar ta zanto sai jibil hadi bayan isha'i amma yau bayan isha'i ga abinda zamu je mu gabatar a wancan gari kamar da muka faɗa saboda haka sai ai hakuri da yanzu dan samu mintuna na 20 bayan mun gama kafin kuma a tafi can gurin kafin ne in tafi amma masu wazi duk suna can sun fara maki da yanzu wassalamu alaikum warahmatullahi